بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
فصل شروط الإمامة تسعة الأول الطهارة فلا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا نعم فصل rabewa baina ma maba wa ma ya'ati insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi mana bayani dangane da sharuɗa na limanci limanci ba haka ba kawai mutum yake zauwa gaba gadi ya ce a mai limanci akwai sharuɗa na limanci idan mutum yana so ya yi limanci to ya san da cewa ya cika waɗannan sharuɗa amma in ya rasa sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa da malam zai zano a cikin wannan babi to ya rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗa na limanci sai a nemi wanda ya cika waɗannan sharuɗan don ya yi wa mutane limanci shuruɗul imamati tis'atu malam ya ce sharuɗa na limanci wanda sai in sun cika ne sannan kuma mutum yake halitta ya yi limanci guda tara ne al'awwal al-baharatu sharaɗi na farko daga cikin sharuɗan nan guda tara al-baharatu sarkaka ya zamanto wannan limami ɗin ya sarkaka daga alhadatul akbar hakanan kuma ya sarkaka daga alhadatul asgar ya zamanto yana da kwai alwallah fala tasihhu imamatu man sallamu hadithan muta'ammidan imamatu man sallamu huditan limancin wanda ya yi sallah yana da kwaikari muta'ammidan da gangam falata sifu wato limancin shi ba ta inganta duk mutumin da ya zamanto ya yi limanci amma kuma ya san ba ya da alwala ya yi wa mutane limanci to sallar shi ba ta yi ba amma su wanda ya yi wa sallah saboda su bin san yanayin shi ba sallar su ta yi wanda ya yi sallah a bayan mutumin da yake da kari bai san ba baya da kari sallah shi ta yi shi wanda yake da karin nan limami shi kaɗai ne sallah shi take da matsala kamar yadda umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya faɗa al'imamu malik ya kawo asafin cikin littafin muwabba umar ɗan khattab ya yi wa mutane limancin sallar asubahi yana da kwai janaba ya san da ita ba sai bayan rana ta ɗan daga ya tafi can lambunsa da ya tafi can lambunsa sai ya ga wato alamar maniyi a cikin wato tufafin shi shi ke na ce inna iza a sabunan wadaka lanati ruk wato mu idan muka ɗan ci abu wanda yake mai ɗan romo to sai jujiyoyi su yi tafshi sai kuma daga ƙarshe ruwa na maniyi ya zuba shi ke ya dawo gida ya yi wanka ya sake sallar asubahi amma bai zo masallaci ya ce duk wanda ya halarci sallar asubahi ta yau tare da mu ba sai ya sake sallah saboda baya daga cikin guraren da za a ce ma musallar shi ta baci na'am
الثاني ألا يكون مأموما na'am to ta bakin su wani suka ce idan mutum ya zo ya gaya mamun nashi Mm. bayan da kuma yake ci ba Mm. in bayan gama sallar da kuma ba babu mu shi shi sallar ne zai je shi kinan sallar shi ta yi Na'am.
Mm. baya za ya faɗa wasu ai shi ba umar ɗin daga baya ya faɗi kuma Eh, daga baya ya faɗi ba a zuciya shi bane ya faɗa da ya faɗi ne daga baya kuma wanda ya faɗa wadda suka rawaito Mm, kwarai na'am الثاني ألا يكون مأموما malam فمن malik kamata mutum ya gani ba an ko Zai Eh, shiga ba ba ya fa'idar shi faɗin ya ba zama.
Mm, kwarai na'am الثاني ألا يكون مأموما مم.
فمن اقتدى بمسبوق أو بمأموم ظنه إماما فضلت صلاته shi kenan a tsani sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗa na limanci a mazhabar al'imamu malik allah ya kuna ma'amuman wato wannan limamu kada ya kasance mamuni kada ya zamanto mamu ne taƙaddama annahu utada bi ghairihi kada ya zamanto shi ma yana yin koyi da wani idan ya zamanto ka zo masallaci kai da ka zo ka haraba kake sai ka ga wani yana sallah shi kaɗai tunaninka sallar da yake a matsayin shi na limami ne ashe shi kuma sallar limami wani da yake kurkwaya cikin da ka zo sai ka joga na sallar ka da tashi in ya yi ruku'u ka yi ruku'u in ya ɗago ya ka ɗago saboda ko kurma ne shi wannan wanda yake koyin da shi shi kuma wannan mai ji ne in ya je ladan ya ce allahu akbar shi ma ya ce allahu akbar irin yadda waɗansu ke garaje suna gida su bi sallah daga gida ko suna wani guri su bi sallah daga wani guri to sai wani kurma ya zo shi yana tunanin cewa shi limami da sallah ce yake shi kadai sai ya bi shi shi kuma shi ma mamu ne mun gane فمن ابتدى بمسبوق أو بمأموم ظنه إماما بطلت صلاته malam ya ce famanibta da bi masubudi dukkan wanda ya yi koyi da masubudi masubudi shine wanda ya samu wata raka'a tare da limami wata raka'a ta kubce mishi to bayan limami ya gama sallah idan ya tashi zai karo zai ciko abin da ya mai saura wannan shine ake ce da shi masubudi to dukkan wanda ya yi koyi da masubudi zannahu imaman yana da tan cewa wannan masbu'in limami ne aw bi ma'mumin ko kuma yayi koyi da mamu wanda yake yin koyi da wani zannahu imamun kuma yake da tan wannan mamu din shi ma limami ne babbalatu salatuhu sallarsa ta baci wato a madabar al-imam malik masbu'i wanda ya zo shi ya riski raka ɗaya tare da limami ko sama da raka ɗaya tare da limami waɗansu daga cikin raka'o'i sun kubce mishi tare da limami idan limami ya sallame ya tashi zai ƙara su ba ka da damar da za ka yi koyi da shi kai da ka doka saboda ya yi zamanin da shi ma mai koyi ne da waninsa ya yi lokacin da shi ma mai koyi ne da waninsa don haka ba za ka jogana sallarka da tashi ba to amma wannan akwai hadisai ingantattu wanda suka tabbata dangane da halaccin yin koyin masbu'i yin koyi da masbu'i ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato idan ya zamanto limami ya sallame wani ya tashi yana cikowa sallar shi kai koyi da shi kuma za ka samu ladan jami'i mun gane da kyau hakanan mamu idan mutum ya yi koyi da mamu wanda shi ma dai bayan an gama sallah kenan sallah ta inganta kun gane da kyau wannan ya halitta amma a malikiya bayan da za a yi mamu ya zama to limami sai a cikin waɗansu halat irin lokacin da alwallan limami ta warware in ya janyo wani za a wannan lokacin ba zai ce babban na shiga ainihin mamu sai ya ɓata sallar jama'a in ya janyo shi ya shiga sai ya ci gaba da yi wa mutane sallah wani a malikiya ya halitta akwai gurare guda hudu wanda ina ga wato daga ciki akwai salatu da istikhlaf wanda yake zamantowa wajibi ne ga limami da ya niyyar limanci kamar yadda mai littafin ishimawu ya tabbatar na'am الثالث الإسلام
الثالث sharadi na uku daga cikin sharuɗa na limanci al-islamu wato musulunci idan ya zamanto mutum ya sha shadda kyaran da hula da ya zo shi kawai sai kake tunanin cewa musulmi ne ashe shi kuma shi kirista ne to a cikin jama'a ne zai kace akar maka Allah bismillah amana limanci ce to ai ni ba musulmi ne kace a kawai shiga kabur ai ka kowa kyan kaya to yana daga cikin sharuɗa na limanci ya zama to limamin nan musulmi ne idan ya zama to limami arne ya yi muku sallah a matsayin shi na arne kuma kun san da cewa arne ne ba ku da sallah mun gane da kyau yana daga cikin sharuɗa na limanci ya zama to limamin nan musulmi ne ba arne ba ne saboda duk wani aiki na alkhairi da bawa zai aikata allah subhanahu wa ta'ala baya lissafi da shi ya sa kai ta ya bayar da lada mai girma a gobe kiyama sai an samu cewa wannan bawan ya shiga musulunci hadisin na na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihu muslim an aisha ta ce na ce ya rasulallahi ibn juda'an ka ne silin rahim wa yi tsimul masaki ne fa halda ka na fi hu ba halala ina hula mai kul yau mai mina dari rabin fili haɗe a ci yau maɗi wato dukkan wanda bai shiga musulunci ba duk wani aiki na alkhairi da zai aikata sallah ce zakka ce azumi ne inda bai shiga musulunci ba wannan ba zai amfani da shi a gobe kiyama ba وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون نعم
الرابع الذكورة فلا تصح إمامة المرء مطلقا
imamatul mar'ati imamatul mar'ati mutlaqan na'am arrabi'u sharadi na hudu daga cikin sharuɗa na limanci az-zukuratu mazakuntaka fala tasihhu imamatul mar'ati mutlaqan wato limancin mace baya inganta sake ba kaidi wato da yace limancin mace baya inganta da yace mutlaqan wato sawa'an wannan matar ta fi kowa karatu a unguwar ko bata fi kowa karatu ba sawa'an wannan matar wanda za ta yi walimanci mazaje ne za ta yi walimanci ko mata ne sawa'an wannan matar wanda za ta yi walimanci manya ne ko yara ne sake ba kaidi ba ta limanci wannan shine sananne a wajen maliki malaman malikiya to amma zance mafi inganci ya halitta mace ta zamanto limamiya amma fa ba ta mara ba ta zaman to limamiya ba ta masallacin unguwarsu ba kada dan wata ta tafi masar ko ta tafi madina ta yi karatu ta zo ta unguwarsu ga baki dai ta fi kowa karatu ita ke ba da darasi kuma ce ta za ta yi limanci a unguwa ita ce limami wanda ana ce lan yi filiya kawun wallau amra humu mura'atan hadithin abubakar wanda yana cikin sayar bukhari na haka limanci shine za ta iya jagorantar 'yan uwanta mata ta musulmanci ya zamanto a cikin mata an haɗu ko a gurin biki ko a gurin wani dai wata walima ko wata munasaba daga cikin munasabat a wani gida daga cikin gidaje namu na musulmai babu laifi mace ta jagoranci sallar wannan babu laifi ya halatta ta yi limanci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ɗaya daga cikin sahabban shi akan limanci a gidanta ita ce na na ummu warqa kamar yadda hadisin yana cikin sunan na abi dawud na'am
الخامس البلوغ فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرد إلا لمثله al-khamis sharadi na biyar daga cikin sharuɗa na limanci al-bulu wato wannan limamin ya zamanto doka ta fara aiki a kan shi ba limami bane wanda yake yaro karami wanda doka bata fara aiki a kan shi ba shine ya zamanto ya balaga فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرض فتليمنتن limami wanda bai kai shekaru na balaga ba bai balaga ba baya inganta fil fardi a cikin sallah ta farilla illa limithlihi face dai ga yara ƴan uwan shi baya halitta limami ya zama to dan shekara bakwai ko takwas ko goma ga waɗanda suke gwaraza ne in shekara talatin shekara arba'in kowa a bayan shi wani ya yi jika da shi wannan bai dacewa wannan shi ne ƙarni a malikiya to amma dai shi ma ya tabbata a sunna ta ma'aiki amur ibn salama allah ta'ala ya ƙara yadda da shi lokacin da ya yi wa mutanen salimanci yana ɗan shekara shida ko shekara bakwai saboda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce wale ummakum aktharukum qur'ana wanda ya fi ku haddan alkur'ani shi ya dace da yi muku limanci ya ummula qawma aqra'uhum li kitabillahi to kuma a wannan lokacin yace fa nazaru falam yajidu ahadan akthar qur'anan minni suka leka ba wani wanda ya fi ne yawan alkur'ani in dai hadda ce ta alkur'ani kowa na fi shi a unguwarmu lima kuntu atalaqqa min ar-rukban saboda ayoyi da surori wanda na kasance ina koyansu daga wajen ayari na matafiya wanda suke sauka wa unguwarmu shi kenan faƙar da muni bai na aidihim wa ana yau mai izin bintu sitti sini na au saba'i sini sai suka sani a matsayin ni ne limamin unguwa a wannan lokacin ba wuce ɗan shekara shida ba ko shekara bakwai to kaga ɗan shekara bakwai ba ba lallai bane a ce ya balaga in gane da kyau shi ne al'imamul bukhari ya yi babu imamacin sabi wannan asar din na amur ibn salama al'imamul bukhari ya kawo shi ba wai hadisi ba ne ma cikin sunan ko wani abu hadisi ne cikin sayar bukhari wato ya yi wa mutane limanci na unguwarsu saboda ya fi kowa haddin alkur'ani kuma a wancan lokaci idan aka ce wani ya fi ka haddin alkur'ani ya fi ka fahimtar addini na musulunci ba bambanci irin na wannan zamanin na yanzu a ce ga hafizan alkur'ani amma ka kawo mai aya biyu ko uku ka ce ya fassara maka ya dinga inda inda a wancan lokacin sahabbai in aya goma sau karanta ko ba za ƙara ta sha ɗaya zuwa ta ashirin har sai sun fahimci ma'anarta sai sun yi aiki da ita haka abu abdurrahman as-sulami ya faɗa yace haddathana alladhina kanu yuqri'una al-qur'ana annahum ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud annahum kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta yafhamu ma'anaha wa ya'malu bima fiha qalu fata'allamna al-qur'ana wal ilma wal amala jami'an wato a lokaci ɗaya duka Allah subhanahu wa ta'ala haɗa musu waɗannan abubuwa amma yanzu mu a wannan zamanin tahfiz daban hifz daban fahimtar abin daban daga samu gashi wannan ya haddace alqur'ani min bidayatihi ila nihayatihi inda ya hardace gangaram ne a bangaren hadda za ku zauna da shi ku yi tilawa ka ce wallahi tun da dare da muka fara karatu da shi har sai ku ji ba inda na ci gyaran shi ko ina ko tuntun babu ji yayi ba amma in ka ɗauko mai aya ɗaya ka ce akar maka la'ila su baka fassara mun rabu musa wa haruna gaga in ka ce rabu musa ya ce izgiri da kuma za ka yi da ni wani aya abinku da mana sai za a wannan lokacin wanda ya yi izo biyu amma ya fi shi sanin hukunce-hukunce na sallah shi ya fi dacewa da yi wa mutane limanci mun gane da kyau a wancan lokacin da ma'aiki ya ce umula qawma aqra'uhum li kitabillahi wanda ya fi ka yawan haddan alqur'ani ya fi ka fahimtar addini mun gane da kyau to amma a wannan zamanin mai yawan haddan alqur'ani ba lalle bane kuma yafi wanda yake baya da yawan haddan alqur'ani fahimtar addini mun gane shi yasa malamai zamu ga furuwa da tattafai da fijo suna cewa yanzu ya ummul qawma afdaluhum wa afqahuhum mun gane da kyau wanda ya fi su fahimtar addini da fahimtar hukunce hukunce na sallah Mm, saboda yanzu abin ya canza ba irin na da bane yanzu mu gauga muke sha yanzu biya yanzu ake su ba waya tsaya a fahimci abin ba na'am
السادس العقل فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران yawwa to shi kenan kenan dai bangaren abin da ya shafi limancin mutumin da yake yaro ne karami wannan ya halitta yaro karami dan shekara goma a unguwa ya zamanto babban malami Allah ya mai baiwa ya fahimci addini na musulunci ya san farle na sallah ya san sunnoni ya san mustahabbai ya san makruhai ya san mubdilat nata har ma yana bayar da karatu a masallacin babu laifi ya zamanto limamin yan unguwa babu laifi idan ya musu sallah babu laifi ya halitta mun gane da kyau asadis sharadi na shida al'aqalu hankali ya zamanto wannan limamin naku ba gyaran boka ba ne ya zamanto yana da hankali ba wai irin awon igiya ba ne falata sihu imamatul majnun limancin mahaukaci ba ta inganta baya inganta mahaukaci ya zamanto limami na 'yan unguwa ba wai na sallah ta juma ba ko na hamsin salwati baya halitta to mahaukaci shi kuma kashi biyu ne akwai almajnunul mutubak akwai almajnunul mufiq akwai almajnunul mutubak mahaukaci wanda yake rufaffen mahaukaci yau in ka ganshi watakila za ka ganshi a jibji yana zaune a saman wani taki gobe ka ganshi a cikin gari ba wando jibi ka ganshi yana shan rake a wani guri a tsaye ya tsaya wa ce kai Allah wadannan kai lalace sai mun da tare muka yi wasa da shi shekara 43 amma yanzu ji ba ka gani abin da yake kai ko yaro dan shekara 7 bai yi ba to wannan shi baya halitta a sashi liman an ce ba to bar dai saboda dai mun san dai iyayen shi mata akwai ne in muka ce shi da limamin unguwa za a tallaba a masallacin ba za a shi limanci ba dai dai ya karya muku lamari to akwai kuma alfahudul mufiyar shine wanda haukar shi take yankewa lokaci zuwa lokaci wanda yau za a gan shi lafiya karau a cikin jama'a ana hira da shi sai kai kwana uku ma yana cikin jama'a da wanka da komai ya fi kowa kyau amma rada haukar ta taso fa don kuka haɗu da shi ba shi ba gari tsakanin shi da kai da shi kawai lafi za su ne da to a lokacin da yake cikin lafiyar shi lokacin da ya dawo cikin hayyacin shi ana zaune da shi babu laifi yawa mutane limanci amma in ya koma cikin yanayin shi na wancan sai dai Allah ya gyara kawai a yi ta mai addu'a kala bar shi zo cikin masallaci an gane akwai irin wa'annan mutanen wanda za a gani lokaci zuwa lokaci ana zaune da su a cikin jama'a amma yana hukunsa ta taso fasuha ba sa ganin na gida ba sa ganin aboki kankan tsamar shi suke to wannan ba a yin lissafi da su a lokacin da suka shiga cikin wannan yanayi wala sakrat haka nan kuma limancin mutumin da yake cikin maye wanda ya gunguzu ga baki ɗaya yanzu shi gani yake duniya ƙasa a sama take sama a ƙasa take da wani lokacin baya halitta ya muku limanci saboda addini na musulunci ya haramta yin wasa da addini to yanzu idan kuka sa mahaukaci ya zama to limami na ku yana cikin sallar ce kai ina mace ma ni takalmi na ahiri na burshi a shi ana cikin sallar to gage ba da ga gage kai kai ra kallon to mai shi saka mutumin da yake cikin ma yanzu an doki kabbara ana cikin zalla ya ce mazallacin ganda ke yana juyawa to ya rafi da shi kana limanci a ce liman da ci gaba da Allah iya hakuri sai gaba da mai zaka ce mishi ya ce gani yake masallacin yana juyawa da haka as-sakran ne maye baya halitta da manto limami ko da yafi kowa karatu in aka ganshi yana cikin wannan hali na maye yana ganin cewa yana cewa shi gani yake kasar ma tana tamshi sama da kasa take irin na matala shi kenan lokacin sallah a ce liman ku huta yau za mu sa wani wanda zai jagorance ku yau tunda kullum a ce ku kaɗai za ku ja abin da wahala a ce to wani abu ne wata gida mai da shi gida ma ya je shi ya huta daga ƙarshe inda dama a cire shi daga cikin liman mai shi yasa malikiya duk wanda aka san cewa fasikun ne bijari haji ba a so ya zama to limani mutumin da yake mazinaci ne to ko da ya fi kowa karatu a unguwar kada ya zama to limami na unguwa saboda da ya aiki da karatun shi ba mutumin da ya zama to dan karta ne dan dare ne shi ma a cire shi daga wannan limancin da aka damga mishi mutumin da ya zama to makareci ne an san shi in aka zauna da shi iya ƙarya dai ba wani abu ba ka shata to limami ba a san shi da ƙarya ba to barantana kuma wanda aka san shi a gidan karuwai ko wanda aka san shi a gidan giya wani diga ba da mantowa limanci limami bai dace ba sai da yin larura ce ta bada amma dai ya zamanto limami na hamsu salawatu na ku ya za a raka cuta muku ya zamanto kuna da waɗansu yan unguwa wanda tsakanin ku da su ba shirya a raka cewa eh yan unguwar limamin ma ne limamin nasu ya wannan mazinaci ne ba shi bane wuce da za a mutu to kaga a dinga jifan ku da su wannan baya halitta na'am السابع الربية وهي شرط في الجمعة
asabi sharadi na bakwai daga cikin sharuɗa na ingancin limanci alhurriya diyaukantaka fala tasihhu imamatul abdi illa li abidin mithlihi kenan limancin bawa ba ta inganta sai dai ga bayi yan uwan shi wa hiya sharudun fil jumu'ati to ita diyaukantaka sharadi ne cikin ingancin limancin juma'a to bangaren abin da ya shafi limami ya zama tobawa wannan shi ma babu laifi a addini na musulunci matukar dai ya cika waɗannan sharuɗa ya fi kowa karatu a unguwar ya fi kowa fahimtar addini na musulunci daidai gwargwado ana kyautata mai da to ba laifi ya zama to shugaba ya tabbata cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam al-imamul bukhari ya fitar da hadisi na abdullahi dan umar ce lamma kadimar muhajirun al'awwalun al'usbata mawdu'un bi qubain qabla maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqumuhum salim maula abi hudayfa wa kana aktharuhum qur'ana babu laifi imamatul abd babu laifi da bawa da yaro dan karami da al-mubtadi wannan duka ya halatta matukar wannan bid'a ta shi ba ta fitar da shi daga addini na musulunci kamar da imamu bukhari yayi babu babu imamatul mubtadi'i wal muftun babu imamatul muftun wal mubtadi'i na'am
الثامن السلامة من الفسق بالجارحة فلا تصح إمامة الزاني وشارب الخمر الثامن شرطي نتقص daga cikin sharuda na limanci as-salamatu min al-fisqi bil jariha kubuta min alfiski daga fita daga yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya bil jarihati da gaba gababuwa na bawan Allah musulmi ya zamanto sun kubuta daga fita daga yi wa Allah ta'ala biyayya mun gane kyau alfisku dama shine alkhuruju an ba'a fita daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi ana fa kharaja an amri rabbi kenan an gane da kyau to ya zamanto wannan limamin ya zamanto dukkan abubuwan da aka san cewa wannan aiki ne na asha wanda ake yin shi daga babuwa kabira ce daga cikin kaba'ir to ya zamanto ya kubuta daga wannan da aka falata sihu imamatu zani limancin mazinaci baya inganta mutumin da ya zamanto mazinaci ne to ko da ya fi kowa karatu a unguwa ko to sai a ba shi haƙuri a ce akar makallahu abinda kuke ba kuna karantawa amma ku kuke takawa sai an daidaita sahu ko ku bata shi mun gane da wani limami limami ne ladan kin shi saki matar shi kawai da ta gama yadda limami ta ya aure haka zo ladan ya kare ta da sahu ta da ya kama limami ya ce a daidaita sahu a ce gaba a yi kaza a yi kaza yannan ladan abin ya kai mishi bayan ya ta da ya kama ya damu kalima mila zai muka ce a daidaita sa ya ce an daidaita ba kuma kuke fata so shi yana cewa kala ayi kaza kala ayi kaza ya karanta libabi Allah ta'ala ce wala ta karfin sina amma shi kuma gashi nan ɗiyan wanda suke na titi wanda yake da sun kai hudu ko biyar kaga ai aka ce wala ta karfin kuke wara kusantar ta sai ya ce liman ku ya haƙuri in limami ne a ajiye shi a ɗinge shi a ce mashi ya yi haƙuri in akwai wani ɗan uwan shi wanda ya san yana da karatu ya turo shi a mashi jarrabawa a dauka mai limanci amma dai shi kam a yi haƙuri mun gane da kyau wa sharibil khamr haka nan mashayin giya baya dacewa ya zama to limami na khamsu salawat to wannan saboda duka abin da ake so shine limami ya zama to ya fi kowa kamala a cikin daga an gan shi ana shigowa aka ce wannan shi ne limamin ku za ce a alhamdulillah ainihin tun da na shigo ma tun kan ka nuna cewa wannan shi ne limamin ku na gane shi ne limamin saboda hausa ku na shi da na gani gane da kyau na'am
التاسع القدرة على الأركان فلا تصح إمامة العاجز عن الركوع مثلا إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا عنه
التاسع شرطي نترى نكر شيء alƙudaratu alal arkan wato wannan limamin ya zamanto yana da iko akan zawwa da rukunne na sallah gabaki daya fala tasihhu imamatu al-ajizi anir ruku'i matsalan wato limancin limamin da bai iya yin ruku'u ba baya inganta ga waɗanda suke mamu ne wanda suka iya yin ruku'u al-ajiz wanda yake gajiyayye anin ruku'i daga yin ruku'u matsalan ga misali to wannan baya inganta ya zamanto limami ne na mamu wanda za su iya yin ruku'u illa an ya kuna ma'amuma aizan ajizan mislu a ajizan an hukun sai dai in mamu din su ma sun kasance gajiyayyu ne daga wannan ruku'u din yanda yake ruku'u su ma haka suke yi. an gane akwai irin masallaci na wata kawai in ka tafi za a ga cewa limamin da mamu din ko limamin shi ya fi su dama dama amma dama ya a birni ne shi shi kowa kawo na baya ba a jiji amma limami ne yana yana yadda sanda shi inda ya gada ma ba da ka iya kuma shi ne limama a can to in kaje kalkace to wannan arnan ne limamu ya ku zai sa a ba gashi kaje kada karatun naka gashi in ka tarra ka ga wani irin ruku'u da yake a bokare to zaman lafiyarka shi ne ka yi haƙuri limamin nan ku yi sabo da shi ka dinga kwatanta mishi amma in ka ce za ka fito mishi da salo na yaƙa ka ce kai wani limamin nan ku ai jahili ne ka ce kai ku ba shi kashi ka ce na yi shadar ƙur'ani ba ka ce ita jara ka abu ba amma ba kashi za ka sha hula ka daga gare shi saboda baka so yadda za a zauna lafiya ba da haka in ka tarra mutane kaga cewa dukkaninsu gajiyayyu ne kaga limami yana karanta fatiha yana kakkariya ta alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman to kalka cewa ka cire shi daga kaga musalla ta ba da Allah haka ake sallah to wata kila shi shine mami wanda ya karanta alhamdu ba wani wanda ya za alhamdu duka a cikin su to in ka tsige shi ya ce to ka wanda za ka saka abu
malam an yi haka mun muna yara mun ga haka na malam na'am muna yara wani malami ne na can unguwan mu na'am
mu dai malam sai da muka ga an yi waje da shi da almajirin shi da adda ya shi wa almajirin shi almajirin shi ne muna zaune ko gida cikin gida ya banko gida ya ba almajirin ya fito da kudu ya biyu yana ta asha to shi yanzu da aka zo tiliya suka kira shi da majirin ladankin ta shi ne ladankin na
shi almajirin almajirin suka kira shi suka ce ila ya ce ko tunatarwa ce yau malam ko kusa kan miliyan cikin kuma cikin gida ba ku da ma da ki zai shi eh ai aka aka shawo aji ce shi ya isa yin ya ku
ta an dama da a irin wannan na dama addaji ko sadda na makami da na mace ne tabbas ko ne. amma makami ne ɗan kuma da yanzu a irin kauyen nan in Gabo kaje ka ce.
za ka ji abubuwa da yawa wani lokacin za ka ji fata yadda ake kare da yadda to in kaje ka karkace ka ɗauki mataki kai ka ce ka ka ɗije limamin na kwallon ka ce ka kaji ɗije shi ya ɗije ka da wani abu da kake yi ba amfanar da al'ummar da kake a a cikin gari gabace dai ka fasa ya mana in yi za ka bubuje ka aka maka kawa ɗaya hannu ɗaya gaba ya kaje maka je ka sace yin da'awa a garin da shi shine gwani ya shi ne a ɗaya mana garin maka shi ne da ɗaya kwanye wannan kari alhamdulillah yake tsaye duk wani
garin maka shi na ido ɗaya sarki ne Eh, kada shi ba mamaka ne baka da maka ce to ai wani kai wani shi ma ai kada ka ce shi ma wani miskini ka ce ba da shi na'am
وكذلك نعجل عن أحكام الصلاة فلا تصح إمامته إلا لمثله وكذلك العاجز عن احكام الصلاه hakanan kuma mutumin da yake gajiyayye ne dangane da sanin hukunce-hukunce na sallah mutumin da in ka zo ka zaunar da shi in ka tambaye shi ni niyya a cikin sallah menene hukuncin da ba zai ce ba kai niyya wajibi shi in ka ce to shi ruku'u ho menene zai ce ruku'u sunna ne ta annabi irin da wanda zo na kawai yan rafe ne in sun can ko sun can ko to shi ma wannan falata sihu imamatuhu illa limithlihi limancin shi baya inganta face dai ga mutane wanda suke kwatamkacin shi wanda su din ma dai arafa suke Mm. shi yasa wani lokacin kar mutum ya danga gaugawan dokan hukunci in ya tarra masallaci ya ga yadda limami yake sallah ce kai wannan limamin jahili ne wataƙila in kaji ana cewa kural adaka a unguwar inda za a ce ana wani taro na malamai wanda za a faɗakarwa a bada malami shi za su bada to amma kai kuma ka ce jahili ce mana ai da kulle saƙi ƙwatin laƙi ƙwatin akwai gurin da za a sallami malami a ce wannan malamin jahili ne amma in ya tafi wani guri shine ahlus sunna imamu imamu ahlus sunna wal jamaa shine shaykhul islam ya aka wasa ma za a raka cewa ya ma fi shaykhul islam ibnu taymiya ilimi an gane da kyau na'am na'am
واختلف هل تصح إمامة من لم يميز بين الضال والضاء وإمامة اللاحن واختلفا an yi sabani malamai sun dada juna sani hal tasihhu imamatu man lam yumayyiz bayna ad-dadi wad-da'i wai shin limancin mutumin da baya iya bambancewa tsakankanin dadun da da'un ya inganta ya halitta mutumin da bai iya bambancewa tsakankanin radi da zadi ya halitta yi wa mutane limanci a matsayin shi na limami ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya halitta yi ko kuma a baya halitta yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahum adhaban alima ya halitta ya zama tu limami ko bi halitta ina mu ga akwai wanda za ga yana karatu da za'un da badun sai yana kusa musu irin fada guda da an gane inna allaha kana aliman hakima yudikilu man da ma yudikilu da kan je irin da yadda ake karatun nan na gida to wadhalimina ai kaje ce wadhalimina a'atta lahum azaba alima ya halitta ko bai halitta ba dai kenan wa imamatul lahin da kuma limancin mutumin da yake karairaya alkur'ani mutumin da yake yi wa alkur'ani lahani yake kuskure a cikin alkur'ani kuskure wanda yake jalli ba kuskure wanda yake hafi ba mun gane da kyau akwai alkhada'ul jalli akwai alkhada'ul khafi alkhada'ul jalli da shi ake magana ana limamin da yake kuskure wanda yake a fili kara wanda duk wani mai karatu ya san cewa wannan gurin kuskure ne kuma da yana karanta fatiha yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amtu alaihim kaga ana amtu wannan kuskure ne wanda yake aljanna to wallahi an yami akwai gurin da in ka je kana kana sallah a baya wani yake ji kaman karatun jarida ne yake wallahi in yana karere wata kalmar a cikin alqur'ani sai ka ji kaman ba ba qur'ani bane yake karanta kafar ta malam ba an yi ga idi wanga ko wanga idi mu ci gaba da sallah to
وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية كالمالكي خلف الشافعي na'am wata siffu salatu sallah tana inganta khalfar mukhalifi a bayan wanda ya saba maka fil furu'i dhanniya a cikin resheshika wanda ake kyautata zaton cewa wannan hanya ce wanda za ta sadar da kai zuwa ga ma'aiki kal maliki khalfa shafi'i tamkar dan malikiya yayi sallah a bayan limami ba shafi'i ya halitta mun gane da kyau ya halitta dan an samu sabani na mazhaba tsakankanin malami da almajiri tsakankanin limami da mamu wannan baya hana a yi sallah akwai guraren da amma akwai yan takifan mazhaba wanda a masallaci daga ka zo ma haraba hudu gare shi gurin sallar limami guda hudu gare shi al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shi al'imamu ahmad in ka zo ka ga kaɗa kanka limamin inda yake ciki al'imamu abu hanifa ne aka rubuta to kai kuma dan malikiya ne ba za ka yi sallah a bayan shi ba sai sun kare ta su in kai ne na farko ka zo ka shiga cikin malikiya wanda ya zai daga kan shi ma zai dan malikiya ne shi kuɗa hanafiya ne ya tsaya sai ka kare ta kuma da shi ma zai ya rasa tashi mun gane da kyau to amma ya halitta yin sallah a bayan kowa daga ciki kai dan hanafiya ne ka yi sallah a bayan ɗan hambaliya ɗan hambaliya ya sallah a bayan ɗan shafiya ɗan shafiya ya sallah a bayan ɗan malikiya kowa ya sallah a bayan kowa tunda kowa musulunci ne da yake yi wa aiki dukkanin su waɗannan malaman za mu ga cewa malamai ne na musulunci kuma malamai ne iya abin da suke kai shine su yi wa addini na musulunci hidima ba su raba kan al'umma ba wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik